بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin juma'a ce da ta daidai da ashirin ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasan na talatin daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar Profesa Matar Zaharani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba manta ba muna karkashin al-fasl al-awwal wanda yake magana dangane da at-tadwin fil qarnayn wato bayani da kuma tarihin rubutu da kuma tattara ilimi dangane da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a karnuka waɗanda suke guda biyu al'awwal wasani alhijirawaini wato karnukan farko da na biyu wato zamanin da annabi da sahabbai da tabi'ai suka rayu a waɗannan zamuna abinda wannan karatun yake nuna maka shine an rubuce sunna ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda ya rage shine tace ta da fayyace ta da sauran hidindimu waɗanda aka yi mata su ne karnukan baya da suka biyo baya suka yi ta yi mun zo ƙarƙashin ainihin wato gaba ta hudu inda malai magana akan tadwinul hadith fi suhufi wa tanaqulha bayna shuyukh wa talamiz wato rubuta hadisi a takaddu da kuma irin yadda malamai suka rinka rarrabawa a tsakanin ɗalibai haka kuma ɗalibai suka rinka isarwa tsakanin malamai yadda kuka ji na faɗi haka abin ya faru a tarihi kar ka taɓa fahimtar cewa ɗalibai ne kaɗai malamai suke isar musu da ainihin saƙonni wato malamai ne suke yawo da ainihin saƙonni ga ɗalibai kawai a'a ɗalibai ma suna isar da wasu saƙonni zuwa ga malamai malami ne yana zaune a madina wani ɗalibi ya taho daga ƙasar masar ya ji ya samu waɗansu hadisai rubutattu ya taho da su daga ƙasar masar ya zo wurin wannan na madina zai ƙara karatu sai zama shi wannan na madina bai samu waɗannan ainihin hadisan da wannan ɗalibin ya samo su daga ainihin ƙasar masar ba haka idan ya taho sai ka ga yana ainihin wato iya amfanar da wannan malamin da abin da shi malamin bai da shi na haka wannan tanakul din ya faru tsakanin malamai da malamai malamai da dalibai dalibai da dalibai haka suka ta taimakawa junansu abin da ya faru a lokacin su sun dauki kansu daliban ilimi ne ba sa yaudarar kansu ba wani abu da ya kai muhimmancin ilimi a wurin su shi yasa ran nan na kawo muku labarin Abdulrahman ibn abi hatim razi kifi ne suka gani ana gyarawa ana soyawa ana fede shi ana kaza sai suka siyo danye da nufin za su zo gida su gyara har kwana uku sun kasa su gyara kifi sun kasa su dauka su kai wa wani ya gyara musu me yasa saboda daga makaranta sai makaranta daga sun fito wannan makarantar sai zuwa waccan makarantar wallahi in dai ilimi ne na sunna in baka yi mishi haka ba ƙarya ne ka zama malamin sunna sai dai ka zama dan badan badama shine sai ya zama kana da naci sai ya zama ka dauki ilimi ya fi muhimmanci fiye da cin abinci sai ka dauka ya fi muhimmanci game da wanki da guga sai ka dauka ya fi muhimmanci game da hada saitin riga da hula wato zaka iya sawo jar hula a saman farar taguwa da koren wando baka damu ba abin da ya dame ka shine karka makara game da ilimi kada ilimi ya tsere maka sai ka zama sai ka zama mahaukacin ilimi sai ka zama kana da mushaghafa ta ilimi ka jarabtu da ilimi ilimi ne kawai kai matsalar ka duk wani abu da ka rasa wallahi sannan zaka waye gari ka samu ilimi shine suka ce al ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullahu kullak ilimi in kaga ka samu wani sashi nashi to kai ka ba da kanka ne duka amma in ka ba da rabi to ba za ka samu komai ba shi yasa mutanen zamani da suke zargin kansu game da rashin ilimi game da kaza ko kuma sune wa kansu kirarin ilimi amma za ka same su fanko babu komai galibi suna daukan akwai wasu harkoki masu muhimmanci da suka fi musu ilimi misali ga wani misali da na taɓa muku so da dama mutum sai ce a garin su baya karatu don haka sai tafi wani gari a'a a garin naku don kai ba ɗalibin ilimi ba ne in kai ɗalibin ilimi ne za ka yi karatu domin akwai malaman da za su koyar da kai karatu amma matsalar shi ne a garinku kai tun da an san ka ba za ka fito ba sai ka karya hularka wannan hular ta yi dauɗa don haka ba za ka fito da ita ba wannan wandon bai dace da wacce riga ba don haka ba za ka fito da shi ba rigar ka yau ba turare ba ka shafa man shafawa ba a garinku waɗannan abubuwan da ka kallafa wa kanka wanda Allah bai tursasa maka ba rayuwa ma bata tursasa maka su ba su ne suke hana ka a garinku neman ilimi sannan a garinku za a ɗaurin auren wani ka ce dole sai ka je ka ji ana tashi hankali wuri gaba ka ce sai ka je da a garin naku ma za ka mai da kanka bako ba ka da aboki sai wanda irin wannan harkar ta haɗa ku za sai karatu saboda haka sai ga mutanen gombe sun taso sun taho zaria mai taho ya koya ko ya taho ya koyi karatun risala da askari da muktasar a can gombe din ma akwai malamin da zai daura kanshi irin yadda ya daura kanshi a nan zare da ya karatun a can gombe ko an fahimta to amma a can din zai ga cewa to ai in bai je wurin daurin aure kaza ba za a zarge shi in bai je kaza ba ka yi kokarin mutanen da kake rayuwa cikin su su san irin ka shikenan kawai ka huta amma kullum kana so ne ka raba kafa ka nuna musu kai kana son ka tafi tare da al'ada da rayuwa irin tasu kuma kana son ka zama ɗalibin ilimi ba zai yiwu ba ina fatan kun gane don haka wallahi ku fahimta jama'a idan ka shiga kasashe irin na masar kasashen suriya kasashen hijaz saudiya wallahi zaka ga ɗalibin ilimin lokacin zai shiga restaurant ɗin sai sai abincin amma sai je sai samu wani wuri kawai sai zauna ci yana gama ci kawai sai tashi ya gaba in kuma ya shiga wurin cin abincin sai samu inda ba mutane da ya ci abincin kawai sai tashi ya gaba shi abin da ya dame shi shine mai ilimi a Najeriya ɗalibin ilimi ne zaka samu ya kallafa wa kanshi sai ya hau babin roba roba sai ya zuba wasu zabba a hannun shi kamar amare kullum wai sai ya tsaya daidaita zabba a hannun shi kamar amare sai ya tsaya ya duba nan ya duba nan ya gyara ya dubi wannan to wannan riga ba botar sai ya cire ta sai ya fara neman mai botar har lokacin karatu yayi wallahi alazimi jama'a duk sai kun kawar da irin waɗannan abubuwan sai ka birkide a cikin ilimi ya zama gaba ɗaya kana tafiya cikin mutane kana kallon kanka kamar kai kadai ne abin da ya dame ka kawai me kake so ka je ka cimma kawai ka tafi ka cimma ka taho wani ya zage ka wani ya burge wani ya yi sha'awa wani ya ka ba kai ba wannan ne dame ka ba wato sai ka zama gaba ɗaya ka daina tunanin me mutane ke gani game da kai me mutane ke cewa game da kai me tunanin mutane game da kai sai ka koma kai me kake tunani ma kanka to sannan za ka samu ilimi to gaskiya saboda Allah ina rantse muku da Allah ban taba ganin ko kwado irin wannan a Najeriya ba ko kwado ban taba gani a Najeriya ba duk waɗanda suke da'awar ɗaliban ilimi ne sai ga kawai makayyata ne kawai domin ba su ma kama hanyar ilimin ba a daidai lokacin da baka ga ɗalibin ilimi ya ga bulugul marawa an ce naira dubu biyu ya mai tsada amma zai sai shadda kuma naira dubu biyar ya sa tur wannan ba ɗalibin ilimi ba ne ɗan duniya ne ko kun fahimta jama'a don ɗalibin ilimi zai ga asarar ya sa shaddar dubu biyar a halin ga wasu littafai da bayi da su zai ta siyan littafai ne ya san cewa su littattafan suna iya kubuce mishi amma ita shaddar ba ta iya kubuce min shine nan da shekara hamsin ya zama malami zai sa shaddar in ya ga dama wanda duk waɗannan abubuwan masu in ka ɗaukar wa kanka rayuwa mai irin ta waɗannan malamai na hadisin duniya da za ka je ka gansu a yanzu ne ko a da wallahi za ku ga cewa gabaɗin abin da ake a rayuwa su ba shi ya dame su ba abubakar gumi ya rayu a ƙasar nan jama'a motar shi tsohuwa ce ba ya dame shi ba mayamin da yake ɗaurawa a kan shi bai wuce naira hamsin ba har ya rasu waɗannan su ake kira malamai su ne ulama kuma ba ulama uba kaɗai rabbaniyun malamai ne waɗanda su masu tarbiyya ne kuma su masu tarbiyyantarwa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa walakin kunu rabbaniyun bima kuntum tuallimuna wa bima kuntum kitaba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama masu tarbiyyar mutane da littafin da kuke karantawa da kuma abin da ko kuma kuke wa kanku nazari to ya zama ku tarbiyantu da haka idan ka samu kanka irin wannan halin ko to fahami allaka amma in har akwai wata mota da ke burge ka a duniya ko wani babur ko akwai wata budurwa da take ɗaukar hankalinka ko akwai wani ginin gida da yake damunka kana ɗalibin ilimi to da wahala jarabawarka bata koma can ba nan kuma shikenan kaya asararta na fata an gane wannan labari na al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim da na dako na karanta muku nan kyakkyawan misali ne yace shi da wani saurayi ne abokin shi da suke neman ilimi ba farise suna cikin tafiya ba su ainihin je makaranta sai su ga kifi ya ba su sha'awa suka dawo suka siya suka to da shi gida suka to da shi suna ajiya ba su gyara sai suka dubi lokacin tafiyar makarantar malam wani yayi sai suka juya suka tafi da suka dawo sai suka ga to ai suna dauke da assignment akwai nazari ga hutu ga bacci haka kwana daya kwana biyu kwana uku suka ga kifi zai lalace to su tafi su kai shine wani ya musu tambaya me yasa ba ku kai an gyara muku ba sai ce ai lokacin su kai a gyara ma ba su da shi karshewa suka sai ce sai suka ci abin su danye kawai shikenan kawai sai suka ci abin su danye kawai yanzu ina ɗaliban ilimin suke irin wannan ɗalibin ilimi ne zai ce ba zai sha gari ba ɗalibin ilimi ne za a kawo wani nau'in abinci sai ce ka aini ba na cin kaza ɗalibin ilimi wallahi ƙarya kake mai yaudari ne kana yaudara kanka ɗalibin ilimi duk abin da ya samu zai ci ne dan ƙarya ne dan adam ya ce in ya ci rama zai yi amai ƙarya ne in ya ci duwa cikin shi zai kumbura duk ƙarya ne ka biyo wa shedan ne kawai wallahi yana wahalar da kai ne zauna ka ci kawai ka tafi ba su abdurrahman sun ci kifi danye na kwana uku ba su mutu ba amma yanzu ka ji mutum ya ce a ainihin miyan an yi ta da manja aini da naji kanshin albasa zan yi amai aini ba ma cin citta mu yaran mu ba sa cin akuya duk ƙarya ne munafunci ne wallahi maguzanci ne kawai har yanzu da karbi da shi ina fata an gane ci abin da ya samu kawai shikenan ka tashi ka zaburan makaratu haka malaman ilimi suke rayuwa a yanzu malamin nan Muhammad Ali Adam da nake gaya muku zama in kuwa gan shi zai ba ku mamaki kuma zai ba ku sha'awa kuma zai ba ku tausayi kuma zai burge ku duka ba za ka taba ganin shi kace shi din nan ne rubuta sharhin sunan nasa'i mujalladi 40 shi din nan ne muslim mujalladi 40 shi din nan ne yanzu yake sharhin tirmidhi shi din nan ne yake kaza shi din nan ne kaza ba abin da ya shafe shi rigar jikin shi har yanzu ba ta bambanta da gumama da ake kawo daga Saudiya ba ba talauci bane kuma a'a kawai abin da ya dame shi shine harkar ilimin ce kai ta dame shi ba ga so da dama lokacin zai ta rigar ga ta dai ka ba sai dalibai sai sun ce mishi ala ga mata malar rigar da kima rigar ka ta makale jikin wannan ce gyara mana kawai shi kenan kawai ka damu sai ka kura kayan tujuwa ta ka ta duba madubi ka haɗu gaba da baya eh sannan ka fito kana yaudara kanka ne shi sa ba ku gani waɗanda ake kira ɗaliban ilimi a Najeriya in suka zama malamai ba ka ga shugulu shagil ɗinsu shine mai aure gida mota tara shaguna tara dukiya shine kawai abin da ya shagaltar da su kuma duk wannan wai ba suna ma tarawa bane domin su yi addini hidima wai suna tara ne saboda ƴaƴansu kasi talauci irin talaucin da su suka yi tur da wani malami wai malamin ahlus sunna wai yana cewa shi irin mutuwar da wani wallahi ba zai dai yi ta ba ka mutu baka bar wa ƴaƴanka komai ba masha Allah ya kwanta ya rasu shi ma ba da jimawa ba ya ba wa ƴaƴan nashi kuma duk an raba musu kuma sun sake dawowa abin da yake jin tsoro wallahi alazim kai da iyayenka suka baka talauci ya lallasa ka ba sa kaunarka ne so don haka ku kiyaye jama'a da irin tattalin da mutane suke na su tara wa 'ya'yansu dukiya da gina tunanin 'ya'yan suke wajen tarbiyya ta ilimi da addini da sun zama secured da sun zama cikin aminci domin ɗanka yana da ilimi ɗanka yana da addini yanzu ba abin da ka bar mishi ne yake tunani ba yana tunanin yawa ne shi da kanshi shi kuma zai kafu da nashi amma duk ɗan da yake sa rai uba ya mutu ya bar mishi kaza shi kuma ya siyar ko kuma ya ci gado to in aka ci gadon babu abin da zai je ta nuna mini duk duniya wanda mutum ɗaya ne za a ce wannan sanadin arzikin shi daga gado ne ka duba da kyau ka gani saboda haka gaskiya jama'a sai kun yi kokari kun mai da kanku ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi waɗanda za ku jarabtu da ilimi ku rinka karanta sura ala bin nubala za ka ji zahabi yana cewa fulan ibn fulan alqudwa alkaza bayan biyu ya gama sai ka ji ya ce kana yuhibbul ilma ya kasance yana ce yana son ilimi kana yashghabul ilma yana jarabtuwa yana da yana da jaraba yana da kwaɗayin ilimi to shine sai ka ji an ce aikuwa hadhihi musannafatuhu haula'i talamuzatuhu ya yi intaji mai kyau saboda mai a lokacin barbara ya tsayawa barbaru an fahimta Allah maraukakin sauke taimaka to bayan da malam ya kawo mana ainihin wato daga cikin misalai na ainihin suhuf ya kawo mana ta sayyidina Abubakar ya kawo mana ta sayyidina Ali karatu ya karatu a yau saboda ina so in dan tattauno mana ita da kuma karatuttukan da za su biyo baya zan ɗauki kyakkyawan misali ta sahifa sayyidina ali in tattauna akai zan ce ba sahifatu ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai kuma sahifa wato takabba rubutacciya mai ɗauke da hadisai ta sayyidina ali dan abi talib أخرج الخطيب وابن عبد البر من عدة طرق عن علي بن أبي طالب أنه خطب الناس فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه ليس في كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة فقد كذب الإمام الخطيب البغدادي لابن عبد البر سنفتر تهنيوي ما سيوا daga sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara mishi yarda wata rana Ali ya miƙe khutba a cikin mutane yace man za'ama anna indana shay'an naqra'uhu laysa fi kitabillah wanda diyar ya cewa muna da wani abu wanda muke karantawa ba a littafin Allah ta'ala ba wa hadhihi sahifa kuma baya cikin wannan takabba faqad kadhaba to yayi ƙarya wato iyakacin kaf abin da muke da shi shine abin da ke cikin littafin Allah sai kuma abin da ke cikin wannan ainihin takaddar wato yanzu Aliyu da kanshi yana tabbatarwa da duniya cewa wannan sahifar akwai ta to menene ke cikin wannan sahifa shine nake so in Allah ya so a cikin darussan nan da zamu yi yau da mewa darussan da za su biyo gaba zamu tsaya za mu fayyace abin da ke cikin sahifar mu karance shi kar mu ji su ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin karantar da su su aliyu din wanda zaka ji bai sha bamban da duk wani abu wanda sauran sahabbai suka rawaito ba idan har akwai wata wasiya mai muhimmanci da Ali yake da ita daga manzon Allah ita ta fi dacewa ya ruwaito a cikin wannan sahifa fiye da duk abubuwan da zaka ji قال الراوي عنه mai riwayar wannan hadisi da gare shi a yau zamu ji kowa ne ne yace wa kanat as-sahifatu mu'allaqatun fi sayfihi ita wannan takabba ta Aliyu ta kasance tana soke ne a cikin kudo na takobin Aliyu wa fiha asnanul ibli a cikin wannan takarda akwai bayani dangane da shekarun raƙuma raƙumi in ya kai kaza shi za a yi zakka in ya kai kaza shi za a yi zakka shine asnanul ibli wa shay'in min al-jarahat da kuma bayani dangane da rauni wanda ya fasawa na kai ga abu ba mai wanda ya karya hannun wani ga abu ba ai wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan da magana annabi da yace al-madinatu haramun ma baina ayrin ila saurin madina harami ce tun daga ayr dutsen ayr har zuwa saur za mu zo mu tattauna ma'anar waɗannan hadisai domin wannan hadisin na ɗaya daga cikin hadisan da wasu suka tuhumci cewa wannan hadisi ma riwaya shi gaba ɗaya shirme ce kuma ba shirme ba ce duk za mu tattauna shi yasa na ce za mu yi karatu na musamman akan wannan sahifa insha Allah manzo Allah ya ce faman ahdatha fiha habasan wanda duk ya kirkiro wata bid'a ko ya kawo wata bid'a a cikin Madina aw awa muhdithan ko kuma ya tattaro wani dan bid'a ya bashi masauki ko mazauni ko mabora fa alaihi la'natullah Allah ya tsine mishi albarka wal mala'ika mala'ikun Allah kuma tsinuwarsu ta tabbata akan shi wan nasu ajma'ina haka nan mutane baki dawansu su tsine mishi albarka al hadith bi tulihi yace ka karanta hadisin nan baki ɗayan shi za mu dawo kan wannan ainihin abu hadisi na sahifa abu Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda jimun sahifatu abdullah ibn amr ibn al-as al-ma'rufa bis sahifati sabiqa sai kuma sahifar abdullah dan amr dan as wadda aka fi saninta da as-sahifa as-sabiqa wato takarda ta gaskiya an mujahidin kala mujahid ya ce a taitu abdullahi ibn amrin na je wurin abdullahi dan amr fatanawaltu sa'ifatan min tahti mafra mafrashi sai na ɗauko wata takarda da ke ƙarƙashin shimfiɗar shi famana ani sai ya hana ni faƙultu ma kunta tamna'uni shay'an ala gafarta malam da baka taɓa hana ni wani abu duk abin da nake so zaka banni qala sai yace hadhihi sadiqa wannan ita ce as-sadiqa mai gaskiya ko kuma gaskiya hadhihi ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam abin duk da ke cikin wannan takarda to daga manzon Allah na ji laisa baini wa bainahu ahadun babu kowa tsakanina da shi shi yasa shi da kanshi ne ya sanya mata as-sadiqa na fata an gane malai yace a karanta littafin taqyidul ilm na al-imam al-khatib al-baghdadi da jami'u bayan al-ilm wa fadlihi na ibn abd al-barri mala a kasa dai sai yace wa hiya sahifa mashhura akhrajaha al-imam ahmad fi musnadihi wannan ainihin wato takadda shahararwa ce imam ahmad ya fitar da ita kaf a cikin littafin shi al-musnad waɗannan manyan littattafai da waɗannan almajiran almajiran almajiran sahabbai suka rubuta su ne su imamu ahmad su imamu bukhari su imamu muslim su imamu malik su ne da ikon allah suka tsare ilmomin malamansu kuma wannan shi ke nuna maka kyakkyawar ƙwarewa ta cewa sun tsaya sun ɗauki hannu domin shi ilimi ba ta ƙalidanci ba ne kamar yadda mu muka saba shine malamin ka ya mutu yana rike littafi yana karantar da kai kai kuma zamani yayi yanzu kai kuma sai ka rike kwamfuta a gaban ka wannan littafin da malamin ka ya rike shine a cikin kwamfuta amma kaka ce kai baka yarda da kwamfuta ba me me dalilin ka na rashin yarda da kwamfuta a wasiƙa ce sai ka ce kai abin da ka fi yarda shine bari ka rubuta ta ka aika ta post office ha daga nan a ɗauka a kai gari kaza sai ka ce kai baka yarda da wannan risala kasira da ake ta GSM ba saboda ai wani zai gani ita wacce wa ga ma wani ba zai iya ganin ta ko kun fahimta sai waɗanda suka kware da ilimi su ne suke iya ɗaukar tarbiyyar malaman su kowane zamani in yazo sai su dubi yanzu menene abin da ya dace a yi wanda ike shi wannan abin ya zo daidai da zamanin su ne domin a zamanin iyawansu da malamansu da suka gabata su ma sun yi wannan abin ne daidai da irin nasu zamanin misali a yanzu akwai malamai wai saboda tsoron Allah da zuhudu malaman allo da yawa da malaman soro waɗanda ba sa sa riga wadda keken ɗinki ya ɗinka ba haka ko menene nasu za su ɗinka sai dai su sa hannu su ɗinka wasu suna kaucewa kayan bature ita allurar bature da yota shi wannan zaren ba zare ne irin zare wanda mata suka kada ba shi ma bature ne yiwo shi a daidai lokacin da ba a gan shi yana kyamar bature wai shi ba ya sa takalmin fata ha sai kuma je sai ya sa na roba duk irin waɗannan jama'a su suka bi suka yi wa addinin musulunci dukan Hassan Usaini da Gambo a ƙasar nan suka yi mu musulunci taron dangi suka yi raga-raga da su wallahi sai an zo an fayyace wa ahli sunna waɗannan zindiƙai ne ba su da wata karama shi yasa mutane da kai zaka ji yanzu mutum waya ma malami na ahli sunna sai ce su da ma gidansu malamai ne malam ka malamin bid'a ne malamin bid'a ne me za ka yi alfahari da shi karatun shi bai da wani amfani ba irin shi ake bukata so ku rinka gane wannan jama'a shine maganganun da muka yi ta karatun da ya gabata karatu na sunna ingantacce tatacce shi ake magana amma suna karatun qur'ani suna haddace shi babu tajwidi kai kuma ka zo yanzu kana cewa ku dama gidanku malamai ne wannan malanta ce bid'a ce inna ma ita ce saukin abin da za a ce ta dace da mutanen zamanin amma yanzu kai menene ya dace menene daidai kai kai darajar ka kuma ba sai ka nasaba kanka zuwa ga waɗanda suka gabata za ta tabbata ba Allah madaukakin sarki ya taimaka dan haka malam yake cewa ko a cikin musnadul imam ahmad imam ahmad ya fitar da ita a cikin mujalladi na biyu shafi na 158 zuwa 226 na ita din ce jama'a wato wanda suke waɗannan tafarriwaya su suke kun ga kamar yanzu wannan jama'a yanzu kamar wannan sahifar tana daga cikin sahifa masu inganci shi yasa muka sa aka buga ta tana nan a makarantar nan da yawa za mu samu lokaci da za a karanta ta a karantar da ita insha Allah ta'ala ba wani abu ne a ciki ba babban da abin da ka sani na hadisan Abu Hurairah a'a sahiha sahifatu sahiha ta ainihin Abu Hurairah Allah menene yake da suna Hammam ibn Munabbih menene a cikin ta hadisai ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda Hammam dan Munabbih ya ruwaito dagwara daga ainihin sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wane ne daga ciki sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama abu huraira kashi ali hasan ya zauna ya ainihin gyara ta ya tahqiqin ta ya fayyace ta to shikenan yanzu aka zo aka karantar da kai wannan eh to ka sa yanzu ran da ka zo ka rubuta wani littafi sai ka ruwaito ta sai ka zo sai ka sa ta gaba daya sai zaman littafin ka ya ruwaito ta gaba daya kenan shine abin da suka yi saboda mai ruwa dan karamin littafi ne in aka bar shi in duniya ta dade sai ya bata shi yasa yana daga cikin hanyoyin da suke sai su ruwaito dan karamin littafi sai su saka shi a cikin wani babban littafi misali yanzu shi wannan malamin malam Muhammad Ali Adam akwai ƙananan littafai da yawa waɗanda yake na mustalahul hadith in yazo an rubuta littafin game da sunan Abi Dauda ko an rubuta littafin game da sunan Nasa'i ko an rubuta littafin game da ainihin sahihu Muslim in ya tashi sai ya saka littafin gaba ɗayan shi a cikin muqaddima ta wannan littafin na shi kenan yanzu an tsare wannan littafin daga bata malamin ta tsako ma sai a sharhin shi na Ibn Majah shi ma yayi irin haka dabi'a ce ta malaman hadisi dan a tsare karamin littafi daga bata sai zama yana cikin babbaɗi na fata an gani Allah madaukakin sauki ya taimaka to wannan kenan to shikenan sai yake cewa kuma hadhihi suhuf as-salafa mala yace hadhihi suhuf as-salafu kulluha kutibat fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga waɗannan takaddu guda uku gaba ɗaya waɗannan tafai guda uku gaba ɗayansu a rayuwar manzon Allah aka rubuta su to kun ga kullum a cikin ilimi jama'a ana ɗaukan ɗaya daga cikin abubuwa ne sai zama kyakkyawan misali waɗannan sahifofin jama'a dukansu muna nan da su a makarantar nan domin wannan yanzu muna buɗe musnadul imam ahmad za mu ɗauko ta gaba ɗayanta ita sahifa ta ainihin abdullahi dan amr sahifa ta sayyidina abubakar ne siddiq tana nan a cikin sahih al-bukhari tana nan a cikin sahih muslim to wannan sahifa ta sayyidina ali ita ce za mu ɗauka a matsayin kyakkyawan misali na irin hadisan da aka rubuta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko an fahimta ita ma karka yi tunanin wai shi wannan profesan da ya zauna ya ta hakikinta daga rubutun hannun ali ya ɗauko a ita ma din a cikin bukhari da muslim ne ya biya ɗauko ta inda ma ya yi aiki ne ne mata sharhi da tantance wasu abubuwa waɗanda ake gabatar da tambaya a kai domin in an batta a yadda take a sahifa kamar da nake nuna muku za ta ɓace musamman a irin waɗancan zamanna waɗanda galibi takarda ce za ka samu falle hudu falle biyar ko kun fahimta yanzu ire-iren waɗannan littafan ina da su a makarantar nan sai ka gana buna makale wani katon dan mutsulin littafi sai gana makale shi wani lokacin gan nake sa sai in manne shi a cikin wani babba wanda naga suna da alaka don in ba haka ba shi karamin zai saurin bata to shine don haka ita kanta ta aliyu din karka dauka wai wani yana nan da ita ne daban daga sayyidina ali a'a hiya mabsusa fi kutubis sunna tana nan malaman hadisi sun ruwaito ta don haka da ta abubakar da ta abdullahi dan amr da ta sayyidina ali dukkaninsu ba wai an same su ne a ajiyar da masu su suka rubuta su ba an same su ne ta hanyar masu riwaya ko kun fahimta yawwa to amma samun su ta hanyar masu riwaya sai malamai sai suka ware su gefe guda kuma sai su yi wani aiki a kansu yanzu kaga yayin da kaga wannan sahifar hammamu dan munabbe daga abu hurora ruwaito ta kaganta ba abu hurora ne rubuta ba hadisan abu hurora da hammamu ya ruwaito su ne ya tara nan sai Ali Hassan ya biya tace ya ainihin gyara haka sannan wannan sahifa ta Abu Zinab ce daga Araj daga Abu Huraira ita kuma ga ta ainihin wato Dr. Khalil Ibrahim gashi ya zauna ya aikin ta sannan har sahifa ta Hammam dan Munabbih din can Dr. Rafa'atu shi wannan da ya ta sai na Ali din nan gashi mata aiki za mu ji a inda zan karanto mana a muqaddima dan haka abu na farko da nake son kanku ya waye kar ku dauka waɗannan sahif sahuf wato haka haka aka same su haka a'a a zamanin sahabbai a wannan lokaci ne ake samun su gatanan ita kenan haka saboda shi ya rubuta ta da zamani zamani almajiran shi sun kwafa sun rubuta don haka yanzu gata da rubutun hannun almajiran shi domin a wannan zamani babu photostatin machine to almajirin shi zai zauna ya kwafi to zamanin tabi'u tabi'i ne zamanin da riwaya ta fara yawa to shikenan sai wani sai zauna sai ya ruwaice ta to har aka taho zamanin su Imam Malik zamanin alma shikenan sai kuma mutum ya ce to tunda haka ne kamar Imam Ahmad bin Hanbali sai kawo in ya ce babu ahadithu Umar hadisan Umar babu ahadith Abi Huraira to in yazo sai ya ce shikenan bari ya saka as-sahifatu sahiha anan kawai sai ya saka ta gaba daya to in ya saka ta gaba daya kaga duk da kai kake neman ta zaka je ka sake dauko ta ne yadda take amma tana cikin wani babban littafi kun fahimta jama'a ina da dalilin da yasa nake so ku tsaya da kyau ku fahimci wannan gabar dalilin kuwa shine kada wani ya ɗauka cewa wannan ta aliyu yadda aka ganta haka haka ne aka samo ta daga aliyu a'a an riga an roke ta ta shiga cikin littattafai an gane to shine kuma wani malami ya sake zuwa ya sake kwaso ta ya sake yaro ta gefe guda yi mata sharhi Allah ya sa kun fahimta haka wannan ta Abu Huraira kar ka ɗauka wai yadda aka ganta yanzu haka haka a'a tana nan a cikin littattafai shine aka ciro ta sai aka zo sai aka sake ware ta me yasa saboda yanzu an kai zamun nan da yanzu wannan idan kwaya ɗaya ne ake da ita yanzu misali ni kwaya ɗaya Ali Hassan ya danka mana a hannu da muka nemi ya za a same ta da yawa sai muka ji bugunta zai zama mana matsala tun aka ce za a Khalid haka ce za a buga a Saudi Arabia ko a Jordan ko a wani abu haka ce za a buga ta a Masar ba za ta kai kyan wannan ba kuma kawo ta Najeriya wani sabon aiki ne sai na taho da kwaya ɗayan haka zai sai na samu wani mai buga littattafai sai na zaunar da shi na ce zai iya buga mini ita yadda original in take yace zai iya to da ya buga ta hamma ta fi original din haske da kyau shikenan dama menene printing technology ne kawai ba wani abu laraba suke da shi da suke wanda ba ba za a yi a kasar ba ko an fahimta qawaidi in an so za a buga shi haka amma da aka wulakanta qawaidi ne har yanzu sai ka gan shi gashi nan miskin eh shi ne kai to kaga yanzu an amintu daga tabata domin me yanzu muna iya buga kofi kofi dubu to amma a da kana da ita kai daya sai ka ji tsoron in taɓata to wa ba ai sai ka ce bari tunda kana rubuta wani littafi na hadisi bari ka saka ta a ciki kawai saboda galibi manyan littattafai ba su faya bata ba amma ƙanana suna bacewa jama'a ko kun fahimta sai kuma yake cewa wa hunaka ghayruha kathirun mimman kutibat fi hayatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to banda wannan as-sahih banda wadannan suhuf din ko banda ta Abubakar banda ta Ali banda ta Abdullahi dan Amr dan Asko akwai wasu suhuf din da yawa da aka rubuta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalil sahifatu Abdullahi ibn Abi Aufa sai Abdullahi dan Abi Aufa shi ma yana da sahifa wadda ya tattara nashi hadisan zakara hal Imam al-Bukhari fi kitab al-Jihad min sahihi Imam al-Bukhari shi ya ambace ta a cikin littafin shi as-sahih a cikin kitab al-Jihad babu sabri inda al-qital babin da yake bayanin hakuri lokacin yaki sai sa'ifatu abu musa al-ash'ari gashi na a lamba ta uku anan ya ce unzur fatah al-bari ka duba fatah al-bari mujalladi na shida shafi na 45 lamba hadisi ta 2833 sai kuma sahifatu abu musa al-ash'ari sahifar abu musa al-ash'ari gashi na kasa yace nassa ala ko zikriha ad-doktor akram al-umari الدكتور اكرم ضياء العمري malamin shi wannan malamin namu ne malamin shi professor matar ne doktor akram buwa al'umari sarki ya tabbata ga Allah wani ƙwararren malami ne a cikin ilimin hadisi mutumin ƙasar suriya ne a hannun shi shi professor matar zaharami ya graduating shi ya kyankyashe shi yana da littafi buhufin fi sunna na taɓa zuwar muku da shi haka wani mai bakin bango yake cewa a shafi na 228 wa zakara annaha mawjuda fi maktabati shahid ali bi turkiya kuma shi akram diwa al-umari ya ba da labarin cewa ita wannan sahifar ta abu musa al-ashari ko tana nan a ainihin wato maktaba a labirari na ainihin shahid ali a ƙasar turkiya ko kun fahimta jama'a kamar yadda kuka ga muke ajalta fannin jama'a wato ku ji wannan da kyau jama'a domin ku fita daga al'ada ta malamai da ɗaliban ilimi sokon ɗaliban ilimi na najeriya su littattafai irin waɗannan jama'a kayan allah ne su ba a siyar da su ba a gadon su ba wani dalili da zai taso da za su canza daga an aje su ai bahafi har kiyama ta tashi in ba wata hikima ta Allah da zai dora wa littattafan wata jarabawa ba don haka mutanen da suka ji tsoron wani abu zai iya samun littattafan su sukan ɗibi littattafan su dab da ƙarshen rayuwar sai su ba da su sadaka ko kuma mutanen da suka lura cewa littattafan su za su fi amfani a wani wuri duk da rayuwar sai su dauka sai su abin misali Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi ko ɗaya daga cikin wannan ma bai faru ba amma littattafan shi ka da duk wani abu da ya mallaka in na ce littattafan shi kab littattafan shi kab da ya karatu cikin su da littattafai da ya shiga uwa duniya waje ya kwafo a wasu wuraren waɗannan kana karanta littattafan shi baka ji yana cewa wa min mansukhati daga na rubutun hannuna na kafa hujja ma'ana littafin ya kwafo shi ne a wani wuri da littattafan shi da ya rubuta da rubutun hannun shi sai wasiya cewa in ya rasu ga kudin jirgi nan ya bari a zo a kwashe littafan kaf a kai jami'ar islamiyya da ke madina ya ce dalilin shi a kan haka shi ne yana tsurkukin cikin 'yan bid'a da waɗanda ba su ma yadda ya yi karatu ba jami'ar islamiyya ita ta yadda ya karatu ta tsamo shi ta zo ta dasa shi yana karantar da ɗalibai ya ce wanda daga nan ne aka ji labarin ga wani malami a duniya ya bayyana a 1973 in ba na manta ba sai da bbc ta kare wannan report aka ce an buɗe wata jami'a a madina wadda tana ɗauke da malaman da a kowane fage to kowannen su ya kosa a kowane ya sha ya koshi aka Muhammad Nasiruddin Al-Albani abin da ya shafi hadisi da sunna aka kawo Shaybatul Hamd abin da ya shafi balagha aka kawo Shinnawi abin da ya shafi nahwu da sarf aka kawo Shankiti tafsiri da usulul fiqh aka kawo Bin Baz aqida aka ce waɗannan su ne sai aka ce sai dai ikon Allah cikin su ba wanda ko karatun primary ya taɓa yi ko certificate ba su da shi amma an yarda sun fi kowa karatu a zamani to shine albani ya ce babu makarantar da ta ɗaga darajar shi da sunan shi yana can cikin yan bid'a tsurkuki ana ta faɗa da shi ba amma yadda ya karatu ba tukuna aka ɗauko shi aka zo aka mai da shi professor na hadisi ya zo karantar da hadisi ɗaliban ilimi suka je suka ba da labari a duniya ya ce to wannan alherin da jami'ar islamiyya ta mishi ya tara ɗaliban shi ya ce ba shakka in so samu ne ya bar waɗannan littattafan a markazul albani shine wanda yake jordan ya ce amma wallahi yana mutunta jami'ar islamiyya akan wannan alherin da ta mishi kuma abu mafi daraja a zuciyarsu da ya mallaka wanda zai ba ta waje cewa yayi su ne waɗannan tafan don haka ya bar kuɗin jirgi tun daga jordan a yi shatan jirgin sama a kwashe su a kai su ainihin madina in ka shiga jami'ar islamiyya za ka ga an ware su a cikin a cikin abin nan library an ware su wuri na daban har da rubutun hannu sai da aka fara samun wasu yara yan iska don haka nake ta'abiri gare su kawai ka dan je jami'ar islamiyya ka dan yi shekara ta ɗaya shekara ta biyu wai ya je ya ga silsilatul ahadith sahiha ta albani da rubutun hannun albani saboda iskanci wai sai safe sai suke wai wannan abin kuskure ne wai sai rubuta taliki akai rubutun hannun ba taɓa wannan ilimi ba ka ga rubutun hannun wani ba ɗalibinka ba malamin duniya kana nan ɗan tsako zunubin jahilai eh kawai wai malamin duniya ya rubutu wai ka soki soki haka wai sai rubuta nashi sai ajin ka nawa a hadisi a ajin shi biyu kai wato kun ga irin wannan rawar kai wallahi tallahi jama'a tana bani mamaki wallahi wallahi in ka je ka zauna da malamai wallahi zaka kai mustawa ta ilimi amma kana jin tsoron ilimi amma kaga dan ta kife dan ta kife to kawai gani yake shi ya kai Imam al-Bukhari zamanin shi Allah ya kyauta Allah ya kiyaye wawun sahifatu Jabir ibn Abdullah sai kuma sahifar Jabir dan Abdullah ذكرها الحافظ ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار الإمام ابن حبان شيء عن بتيت أتكلم لتعرفين شو يسونا مشاهير علماء الأمصار شافي نشاد والإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ ده الإمام الذهبي أتكلم لتعرفين تذكرة الحفاظ أما أنا أنتي وذكرها كتي أي ذكرها شابا بمبرلاها يوا ابن حبان يا عن بتيت يا باب العباري مثالي يتي jabiru yana da sahifa imam zahabi ma yace jabiru yana da sahifa so in ka duba waɗannan littafan guda biyu ba za ka ga sahifa bane zakara ne an ambace ta ne wa ashara doktor akram al-umari annaha mahfuza fi maktabati shahid ali kuma wannan babban malami ainihin akram duwa al-umar yace tana nan an kiyaye ta an boye ta an adana ta a maktabatu shahidi ali ina fata an gane kamar da nake faɗi jama'a littattafan irin waɗannan tara su ake ana gyara su saboda masu bincike in sun zo su zauna su yi bincike sai a ce littafi kaza da ake ta neman shi ashe wane yana da shi saboda adani yasa irin yadda ɗaliban ilimi suke wulakanta littattafai a Najeriya abin abin takaici ne sai ga ya samu littafi bayan kwana biyu sai ga wannan bangon ya bangare in ga duba sai ga shafin farko wai sai ce ya yage wai sai ce ya shi ce wai ta yaga idan kana da ƴaƴa idan kai dan duniya ne za ka tara talbijin da duk kayan kaɗa kaɗa a falo ko za ka basu ne su ta samu da suna dukan talbijin din duk inda ka je gidan yan boko za ka ga ƴaƴansu ƴan ƙanana ba sa fasa talbijin ba sa fasa fridge ya suka suka yi tarbiyyar su akan haka kai ba za ka yi tarbiyyar ƴaƴanka da aka haife su tsakanin waɗannan su san menene ba ba za su taba su ba ƙarya ne ka ce wai yarinya ka ta ɗauki littafi ta raga ƙarya ne ba kai tarbiyyar ta bane ina fata an gado jama'a na zauna da ƴaƴa goma sha uku a cikin falo ɗaya da littattafai tun daga kan kanka har ƙasa tun daga kan gado har ko ina yaro na bai taɓa ragar littafi ba yaro na bai taba min rubutu a cikin littafi ba kuma ko ina jefar da littafi nake yi su ne zaka zauna kai tarbiyyar su ne su gane me wannan kamar da wancan dan duniya zai tarbiyyar ƴaƴan can in ba haka ba ba zai karya fanka zai karya kaza zai karya kaza amma sai ka shiga falon yan boko sai ka samu komai tsaf tsaf da yaran kuma suna kaiwa da komowa kuma za ga yarinya yar dugur dugur ta dauki ludayi tana ta kwada komai amma ba za ta kwada talbijin din ba an sanar da ita darajar duniya da suke da ita ko me yasa kai kuma za ku koya yayan ku haka ba kowane tsuntsu ya kukan gidansu to sahifa ta Jabir gashi na malam yake cewa wa zalika naqalan min muqaddimatil khulasa bi qadami subh samiri malam yace duk wannan ya dauko ne daga muqaddiman littafin al khulasa da ainihin alƙalamin babban malami subh samirai al-buhuf a cikin yace dukka duba a cikin wannan al-buhuf buhufin fi sunna an gane eh al-mushriqa ina bin cikakken sunan littafin kenan shafi na 228 to sai kuma ainihin zahiri yace as-sahifatu as-sahiha allati yarwiha hammamun an abi hurayra min hadithihi sai kuma as-sahifatu as-sahiha ingantacciyar takarda wadda amma ya rawaito ta daga Abu Huraira min hadisihi kadan daga hadisan Abu Huraira ba iyakar hadisan Abu Huraira din ba ita ce wannan ga ta da tahqiqin Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari ga ta kuma da tahqiqin shi Professor Rafa'atu Fauzi Abdul Muttalib wanda zan zo za mu tattauna a kansu insha Allah ta'ala amma dai anan malam yake cewa a duba gashi yace ta gullu ko tana tattare da ainihin hadisai 138 rawaha al-imamu ahmad fi musnadihi imamu ahmad shine ya ruwaito ta a cikin ainihin littafin shi al-musnad wa qad tubi'at malan yake cewa an buga wannan ainihin sahifa ko eh bi tahqiqi muhammad humaydullah Muhammad Ubaidullah kun ga duk ba wannan tahqiqin ba ma kenan wannan tahqiqin Rafa'a wannan tahqiqin Ali Hassan wannan kuma yana tahqiqi yana magana tahqiqin wani malami Muhammad Ubaidullah Allah madaukakin sarki ya taimaka yanzu jama'a kun dai fahimci me ake nufi da as-sahifa kenan ma'ana wani sahabi ne shi ya sa kanshi da kanshi hadisan da yake da su sai ya bi sai ya rubuta su don amfanin kanshi da amfanin almajiran shi da amfanin yan baya to wannan sahifa menene amfanin su kaji don su isa ga yan baya shi kuma wanda ya kofe don su taimaka mishi wajen amfani ina muka fahimci haka hadisin Abu Hurairah cikin Kitabul Ilmi a cikin Sahih Bukhari Abu Hurairah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya manzo Allah ina ji hadisan ka sai in manta su saboda ban iya rubutu ba kamar yadda Abdullahi yake rubutawa kaga kenan yanzu Abu Hurairah yana kawo kukan na daya baya iya haddacewa me yasa saboda baya rubutawa amma sai ya ce sahabbanka daga ciki akwai Abdullahi yana rubutawa to Abdullahi ya rubuta me yake da ita sai je ya haddace kenan kaga tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya san suna rubuta hadisai abu hurairah ya kawo kukan shi bai iya rubutu ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shin fada mayafin shi mai addu'a sai ya ce shikenan ya mayar da ya mayar shikenan sai Allah madaukakin sarki da karamar addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa abu hurairah sai ya rinka yin hadda yanzu me wannan yake nuna mana yana nuna mana ana rubutun hadisi da tattara sunna tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ire-iren waɗannan takaddun da ake rubutawa su ne waɗanda malaman hadisi suka yi tarwaitowa Allah ya kawo mana su zuwa wannan zaman to sai kai kuma ka duba ka ga yanzu wacce hidima kake nan da shekara ɗari a samu wannan ilimi ya kai zuwa ga wannan zamanin shine kai ma sai ka tara wasu ka karantar da su sai ka tarbiyantar da su abubuwan da ba su da shi wanda kai ka samo daga wurin malamanka sai ka saman musu sannan za a kai da lokacin da su ma za su kai gaba haka abin kamar wannan ya karɓo ne sannan shi ma sai miƙa shi ma wancan sai karɓa shi ma sai miƙa shi ma wancan sai karɓa shi ma sai miƙa shi ne da haka ne waɗannan tafan su kawo mana wannan zamanin to sa'annan kuma sai ne adami adami ba zai yi adami haka ba sai in kana da kan gado wallahi ka je ka ga ɗaliban duniya ba wai littafi ba kaset catalogin ɗin shi suke kaset kanta suke mai mai muhimmanci a ɗaki suna shirya shi bayan shekaru goma sha biyar in aka ce matsala kaza ta taso sai ka ji ya ce a malama na ya taɓa tattaunawa sai ka ji ya zaro kaset ɗin sai ya sa muku zai saurari abin shi tsaf in ya gama saurari sai tariyo shi sai koma da shi kan farin sai kawo gidan shi sai adana sai aje shi da bukata ta taso sai ya dauko amma yanzu ka dubi irin rashin kan gado na dalibai lecture ce za mu zo mu yi ta bayan shekara biyu in ce da Allah ku kawo min kaza sai ka ji kowa ce bai san da ya aje tashi ba bai san da ya aje ba to yanzu wannan ilimin da aka baka ma'ana shi wanda ya baka ilimi idan ba wannan ballagazar yake yi ina zai kawo zuwa gare ka ko kun fahimta gama shi yasa sai ka ga waɗanda ake cewa ɗaliban ilimi a Najeriya bayan lokaci sun zama waɗanda ake kira malamai ko sai ka ga sai dai kawai abin da Bahaushe ya gada ita magana da ka amma ba iya kawo reference ba zai iya cewa littafi kaza gashi shekara kaza wani ya rubuta yanzu littafin rikicin kabalu da sadalu da aka yi a Najeriya idan ka ci a dauko maka waɗannan littafan mutum nawa ne suke da su a cikin malamai suka ya ce Allah da Allah da su ban san da suke ba kawai bai san da suke ba malami da in ya gina gida daga tsohon gida zai tare abu na farko da ake fara wurin zama su ne littattafai a gyara su ya kai su su zauna sai ce sannan kowa ya shiga gidan don littattafan su suka tsaye da gidan da ikon Allah amma yanzu a in yi wani sabon gidan na sai ga kai waɗannan da Allah a zube su daga can kice bayan kwana biyu shi ke yana da wata ballagazan mata sai ta ce da Allah almajirai su je su kona su saboda yanzu shi duniya suka sa gaba wato waɗannan irin littattafan sun dace da irin gidan da ake zaune ne da na ƙasa amma yanzu an yi gida mai kyau eh a haɗa ji a kona su da Allah ba a bukatar su don haka hakika nau'in revolution mu da muke so mu kawo a ƙarƙashin da'awar salafiya a Najeriya ba revolution ne na gwamnati ba tukuna revolution ne na waɗanda ake fatan su kafa gwamnati shi yasa wannan revolution din namu ya sha bamban da na yan dariƙa ya sha bamban da na yan ƙungiya ya sha bamban da na yan shi'a ya sha bamban da na yan boko haram ya sha bamban da duk wani revolution da ka sai na daukan shep a duniya sai dai in irin wannan din ne shine revolution ne na farko tukuna za a yi tarbiyar ka kai akan ilimi ka natsu tukuna akan ilimi to sai zama duk abin da baka gina shi baka gina shi ainihin akan ilimi ne amma ba ya zama ilimi bai da wata kima sai haramiya da rudani su ne suke da daraja ta haka ƙarshe haramiya duk a gama yin ta da rudanin kuma shi kenan sai a zo a watsa yanzu abin da zaka ce duk abubuwan da aka yi ta yi na kafa shari'a a jihar zamfara jihar kano jihar yobe jihar borno jihar katsina jihar kaduna duka da miliyoyin kuɗi da aka abin nan da makaranta kwara ɗaya aka samar kwara ɗaya ta islamiyya mai azuzuwa goma wadda ike za a karantar da ilimi ilimi na gaskiya ba irin wannan ilimi na baragada hadda qur'ani da ilimi na baragada waɗannan hadisai da ilimi na bar'a wadda waɗannan miliyoyi da aka kashe a ce makaranta kwaya ɗaya aka sama a arewacin ƙasar a je a zaɓo malamai irin waɗancan da muke magana kowane malami ai kowane fage a je a dubi waye ƙwararren malami ko kuma a samu wani ƙwararren malami a duniya don yanzu suna da yawa ba irin wancan zamani bane da ka ji labarin sa albani za a ce shi kadai ne a zamanin sha'a a yanzu kowane fage a ilimin addinin musulunci akwai miliyoyin ƙwararru saboda aikin da waɗancan suka yi din ne ko kun fahimta da sai a ce bangaren qur'ani a samu wani ƙwararren malami bangaren hadisi bangaren kaza sai a ce waɗannan ana so a karantarwa da musulmi waɗanda za su zama malamai ne ingantattu nan gaba ba 'yan rudani ba 'yan hayaniya ba da haka za a ɗibi project ɗin ne na shekara goma a karantar da su su haddace ƙur'ani da kyau su iya tafsiri ingantacce su san lugha su san tarihi su san hadisi su san fiqhu shekara goma shine graduation za a ci da su za a sha da su za a yi musu komi da suke so amma babu wanda za a ɗauka saboda gwamna rana ne ya kawo shi a'a don yana daga kuskuren da su zarban suka rinka dangane da daukan ɗaliban jami'ar islamiyya daga baya baya da farko abin kwaliti ne nagarta ne amma da ƙarshe sai juye sarkin musulmi yana da mutum biyu iswaka rabiu suna da mutum biyu sarki wani ya kawo sai kawai su a ɗauka na haka sai suka wayo gari ga ɗaliban ilimi ustawu waɗanda suna nan suna wahaltuwa akan ilimi ba ɗauke su ba an ɗibi 'ya'yan sarakuna an kai shi kuma an kai shi yana ganin ba shi wallahi an takura mishi rayuwa ya zai zauna da yawo bacci sai ji ana cewa hayya na sala sai an ji hayya na sai ce mai garin nan ba a komai ne sai sallah ce ko an fahimta jama'a shi ya takura ne wannan shine sharru ta'amu ta'amul walimati kenan ga wasu suna bukata amma ba 'ya'yan kowa bane amma su suka dace ga wasu can kuma an ɗauke su an kai su ba sa bukata ko kun fahimta jama'a wallahi kun ga wannan abin da aka yi na shari'a ko a siyasar duniya revolution ne amma mu da ke da'awar salafiya gaskiya ku yi haƙuri da wannan kalmar wannan abin duk da aka yi bai da kima a wurin shi yasa duk aka gama ko wallahi ba ku taɓa jin irin mu a wurin ba ko labari wallahi ko zuwa duk wani wuri da aka kaddamar da shari'a ko labari ba ka ji ba ba ba ma zuwa ba abin da don wannan rudanin a wurin mu bai da bambanci da wannan yawon maulidi da yan dariƙa suke yi ba abin da ya burge mu wallahi saboda ba ita ce irin shari'ar da muke so ba don haka yanzu je kan zamfaran ka gani ne ake je ka sakwatin je ka katsinan je ka ko ina ka gani itan ake a irin wannan din ba ba ka tsarin ba itan ake ba don haka revolution din mu da muke so tukuna a samar da ɗaliban ilimi na gaskiya to matakin samar da ɗaliban ilimi na gaskiya shine samar da malamai waɗanda an san cewa za su iya aikin shine abin da jami'ar islamiyya ta yi to samar da wurin to sai kuma samar da ɗalibai waɗanda suke jabdi a lokacin waɗannan ɗaliban su ne su dr ahmad muhammad ibrahim gashi nan daga jami'ar bayero da ke kano irin su ne ɗaliban waɗanda yake sun je sun zauna ne a madina ba abin da suke so sai karatu in ta kama ba su kwana a masallaci su karatu suke so su ne aka ɗibo su aka zo aka zuba su a jami'ar islamiyya ka gaya mini an samu malami wanda yana son karantarwa an samu ɗalibi yana son karatu an samar da wurin karatu da abinci da wurin kwana da komai in aka ba da hutu sai jami'ar islamiyya sai ta ce ga jirgin sama can an ajiye bana za a ɗube ku ne za ku je ziyara ƙasa kaza da ƙasa kaza da ƙasa kaza duk komai za a yi muku da haka sai ka samu ɗalibi a lokacin hadisi yake karatu ya iya tafsiri ya iya aƙida ya iya komai sai ka kasa gane menene takhassusin shi menene specialization ɗin shi saboda ya samu kyakkyawan natsuwa a cikin ɗirka ɗirkan malamai masu ilimi wannan irin revolution din na daga cikin sharrin da Yahuda suka yi mana yanzu shine a yi kokarin wargaza shi sai dai insha Allah Allah ba zai ba su nasara ba amma sun girgiza wannan revolution din domin dole yanzu an zo an yi wasu sauye-sauye a cikin jami'ar islamiyya wanda ya canza jami'ar gaba ɗaya daga hayyacin da take sannan ka dubi canjin da aka samu game da irin ɗaliban to kun ga haka kuma haka ɗaliban haka malaman je ka gani malaman jami'ar islamiyya yanzu har akwai waɗanda in kaso za ka iya kiransu yan bid'a ne amma a da wallahi dan bid'a ko get din makarantar bai isa iso ba don get din tsakanin shi da asalin kwalta can ne wajen tafiyar mita nawa amma abubuwan yanzu duk suna ta canzawa saboda me saboda kafiran duniya sun yi makin jami'ar islamiyya cewa tana ɗaya daga cikin jami'o'in da ke kyankyashe 'yan ta'adda to kun ga irin rudanin da muke ishara zuwa ga shi a daidai lokacin da ita jami'ar islamiyyar revolution take so ta samar ta hanyar ilimi su kuma waɗanda suke wa america ɗin ta'addanci suna zagin waɗancan ne masu ilimi suna cewa ilimin banza karatun banza tun yaushe kuke karatun karatun bai samar da abin da ake so ba Amerika na faɗa da waɗannan masu son ilimi waɗancan da ke faɗa da Amerika su ma suna faɗa da su ita kuma Amerika ta ce su ma irin su ne ko kun fahimta saboda haka mu revolution da muke so mu samu karka ga yan dariƙa sun fito titi karka ga yan shi'a sun fito titi karka ga mutanen kungiyoyi sun yi taro sun tara miliyoyin mutane karka ce ya kamata mu ma mu wannan mu abin da muke duba tukuna waɗannan ilmomi da su Imam Bukhari suka bar mana mu ne suka barwa don yan dariƙa ba ruwansu da waɗannan ilmomi yan shi'a ba ruwansu da waɗannan ilmomin mutanen kungiyoyi ba ruwansu da waɗannan ilmomin to yanzu kenan ilimin su Imam Bukhari ya mutu kenan to dole ne a samu suwaye suke son su yi aikin rayarwa to amma za zuwa kawo muku cewa yaushe ana zalunci a ƙasa ana kafirci ana shirka yaushe za ku ce za ku yi karatu ai ba za ku iya mukawamantar kafirci da zalunci da fasikanci ba sai kun yi ingantaccen karatu duk wannan rudanin da yan haramiyar brazanci da sauransu suke a duniya ne suka iya tsinatarwa ba abin da suka iya tsinatarwa daga cikin juyin juya hali da sauyi da ake neman a kawo don haka ku kiyaye jama'a duk wani tsari da za ka ji na juyin juya hali mu baya ba mu sha'awa domin muna da irin namu namu na farko shine a zauna a koyi ilimi a kware da ilimi tukuna sannan na biyu kuma kowa zai ɗauka wa kanshi cewa ilimin ibada ce kuma ilimin nan da kake koya tun da ibada ne shikenan ba ruwanka da cewa to ai kai har yanzu baka ga wani canji ba a kana yi baka ga canji ba sai in ka daina ne baka ga canji jama'a kun fahimta yanzu abin da suke cewa kenan to ai ba a ga canji ba sai ka ce a to ai ku ne aka zauna ake karantarwa kun tashi kun gudu kun ce ku kun ci da zuci ba ku ga canji ba don haka kun tafi inda za a ga canji ne ko an fahimta jama'a kana karantar da ɗalibai a sun ji ga wasu can sun tara makamai wa za su jihadi sai su ce to kun ga an da ake musulunci can da gaske amma nan kullum ana ta faɗo ba aiki kenan shekaru goma sha uku da annabi ya yana faɗe ba ya aiki ashe zunubi ne in annabi ya shekara sha uku yana faɗe kai shekara ɗari nawa ya kamata ka yi kenan inda abin ma ba albarka Allah ya sa mishi ba saboda haka ɗalibai kowa ya kwantar da hankalin shi abu na farko shine a iya ilimi kuma ilimin ingantacce nahau da sarf akwai bidiyo'i da kurakurai da suka shiga cikin shi ilimin aqida ilimin tarihi ilimin tafsiri ilimin hadisi ilimin fiqh dukan waɗannan ilmomin gaba ɗaya in ka zo ka ɗauki tsara manhajiyar ilmantarwa da tarbiyya ha bidiyo'i ne burjik a cikin shi an waye gari akwai wani sharri yana faruwa a duniyar ilimi da yawa ba a sani ba da yawancin littattafan tarbiyya da ke rubutattu a yanzu ko yan haramiyar brothers ne suka rubuta su littafin tarbiyatul auladi fil islam na dr ali nasir ulwan billahi nasir ulwan littafi ne wanda yake cike da bidiyo'i cike da hadisan ƙarya da sauransu wannan littafin yau dora za ka je ka samu majalis na ahlus sunna sun sa su suna karantar da shi mafi takaicin ba ma karantarwan ba wanda yake karantarwa baya iya sani baya iya tace matsalolin da kuma ainihin hadisan haka zai ta ɗirka wa jama'a kawai ka gaya mana yau shi za a yi tarbiyya ingantacciya to duk sakamakon ba a yi wannan revolution din bane wato ba a yi juyin juwa hali ba to don haka juyin halin da muke nufi shine daga lalataccen ilimi zuwa ga ingantacce daga ilimin da ba don Allah ba zuwa ga ilimin da yake don Allah daga ilimin da za a mai da shi al'ada ka nannaɗe shi sai ka taka wuyan mutane sannan ka ba su zuwa ga ilimi wanda yake mai yanci cewa a karantar da duk wanda yake bukata domin haske ne na Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimake mu a nan ne za mu saurara insha Allah ta'ala ina kokarin in cika muku wannan alƙawari ta hanyar ɗauko wannan sahifa ta Ali ibn Abi Talib gashi yake cewa sahifatu Ali ibn Abi Talib an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama dirasa tawfiqiyya fiqhiyya wato ya tsaya nazarinta dangane da tabbatar da ita cewa babu shakka daga aliyu ce da kuma bayani dangane da dimbin darussa da ke dauke a kai don haka sai a saurare ni jama'a wanda wannan aiki shine a doktor rafa'at fauzi abdul mutallib kulliyatu darul ulum jami'atul qahira ina fata an gane a yi hakuri da irin yadda don abubuwa da yawa waɗanda ya tattauna ina ganin suna da matukar muhimmanci wanda a iyakar gani na gaskiya saboda Allah ya kamata in karanto da yawa daga wasu abubuwa da ya rubuta a muqaddima bayan da ya bismillah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tahiran طيبا مباركا فيه سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى وسلم وبارك على وبارك على محمد آه خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المباركين المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وبعد كما يدعو سافر عمل جماعة بدعاني أما بعد شنو السنة وبعد بدعاتي gaskiya sai dai bakunan mu sun saba da ita abin da yake sunna shine amma ba'du amma cewa wa ba'd to wannan gaskiya bid'a ce da haka imam al-bukhari sai da ya kulla mata babu a cikin kitabul juma'a an babu amma ba'du wa ba'du malam yace to wa ba'du ina karanta kamar yadda ya rubuta ne fa bil amsil qarib yace jiya jiya nan kusa قدمت صحيفة حمام بن منبه نقرأت الصحيفة حمام بن منبه sahifar hammamu dan munabbe ga ta nan ita ma wannan professor rafa'a ya mata ainihin aiki wato ya kawo hadisan yawan abin su ɗaya bayan ɗaya yana sharhi yana tattaunawa dangane da su shi yasa a yayin da baka samu ta Ali Hassan tana tare da ta'aliki da takhriji to wannan kuma gashi ne yace haqqaqaha wa kharraja ahadithaha wa sharahaha Dr. Rafa'atu Fauzi Abdul Muttalib yace to ajiya ba da juma'a ba muka gabatar da ita da muzajan amaliyan ala anna sunna kutibat fi waqtin mubakkar malam yace mun yi wannan aiki ne domin ya zama kyakkyawan misali a aikace cewa ita sunna annabi an rubuta ta tun da wuri ai fi ahadi sahaba ridwanullahi alaihim wato tun a zamanin sahabbai Allah ya kara musu yarda wannan sahifar abin da take nunawa kenan domin ita wannan ba a zamanin annabi aka rubuta ta ba a'a sai ka nutsu da kyau ai Abu Hurairah bai iya rubutu ba hadisan da Abu Hurairah ya rubuto ne wani almajirin shi ya rubuta to almajirin shi tabi'i ne to ai kaga tabi'i ba su zama da annabi ba a zamanin wa kenan a zamanin sahabbai ce to wannan sahifar kyakkyawan misali ne da ke nuna tun zamanin sahabbai an fara rubutu da kuma tattara ainihin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal yau yace a yau kuma uqaddimu namuzajan amaliyan akhar ga wani aikin daban ina gabatarwa ala annaha wanda shi kuma wannan aikin yana nuna cewa ita sunna din qadduna min hal kafiru fi ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa an rubuta da yawa daga cikin ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kuma tana nuna tun a zamanin annabi aka rubuta ta a daidai lokacin da wannan kuma tana nuna cewa a zamanin ainihin sahabbai ne aka rubuta ta to sai malam yake cewa wa ma'anar sahifa me yake nufi da sahifa ashya'un mudawwana wa maktuba wasu abubuwa waɗanda aka adana su aka rubuta sawa'un kanar qalila aw kafira masu kaɗan ne ko masu yawa litashmula safahatin kafira wanda wato take ko kuma don ta tattaro wasu dan takaddu masu yawa kama ra'ayin hala fi sahifati hammam kamar yadda muka gani a sahifar hammam wa kama satarahu fi sahifati ali radiyallahu anhu kama kuma yadda ba gani a cikin wannan takarda ta ali allati nuqaddimu hal yau wadda ga ta muke gabatar da ita 1986 shine aka buga wannan littafin kamar yadda kuka ji na faɗi jama'a gashi tun 1987 ne kuma na same ta wato shekara ɗaya da bugawa faqad ittasa'at lima yumkin an yudawwan fi sahaif min sahaif fi sahaif kutub al-yawm malam yace abin sha'awa shine wannan ainihin wato sahifa ta sayyidina ali ta faɗaɗu tana ɗauke da abubuwa irin abubuwan da a ake samu a cikin littattafan yau wa sahifatu ali ita wannan sahifa ta ali radiyallahu anhu laha tabi'a khassa to tana da wasu siffofi nata waɗanda suke ita kaɗai take da su amaltu hadhihi dirasa malam yake cewa wadda nake fatan ainihin wato a cikin wannan dirasa wannan aiki da zan yi mata waɗannan ayyuka su bayyana fahiyya muwazza'a yace tana nan a rarrabe ajza'uha mutanafira bangarorinta suna nan fi riwayatil muhaddisin a cikin riwaya malaman hadisi za ka samu wani bangare nata a cikin bukhari wani bangare a cikin muslim da makamantansu wa tabdu wa ka anna ma fiha qalilun jiddan in ka ganta sai ka sai ka dauka abin da ke cikin ta dan kadan ne kwarai da gaske idan ka ga sahifar ta alu ba da yan hadisin sai ka dauka ai yar kadan ce na'am a wajen girma kenan amma sakon da take dauke da sufa manyan sakonni ne malamin ce walakin al'amru laysa kadhalika ba yar kadan bace gaskiya al'amari wa idza kana al-hadafu huwa taqdimaha كما قلنا كنموذجا للكتابة الكثير من السنة فإنه ينبغي أن تجمع متفرقاتها ما لو تيتو إن دي har ya zama tun da manufa ta shine ina so in gabatar da ita a matsayin kyakkyawan misalin cewa tun zamanin annabi an rubuta sunna to ya kamata kenan a bi duk bangarorin da take abi a tara ta a wuri guda jam'an yumkin tahqiqu ma'ahu hadha al-hadath wanda yake za a tsaya a tabbatar da wannan manufa wa hadha ma kuntu bihi bada ji bada yace tun farko abinda na tsayi da shi kenan iz jama'atu riwayatiha da na bi na tattaro riwayoyin wannan ainihin wato a riwayar wannan sahifa wa qaddamtu minha ma yashmal jami'a ma tahtawi alayhi kuma na gabatar da a baki ɗan abin da wannan sahifa ta aliyu take ɗauke da shi kamar ruwat fi sahihi kutubi sunna kamar yadda a ingantattun tafan sunna aka ruwaito ta wa hada yushakkilu al-fasl al-awwal min hadhihi dirasa to kaji abin farko da zai tattauna ya raba dirasa fasli fasli ne faslin farko shine kokarin tattaro duk inda riwayar waɗannan sahifa take sai kokarin tattara ta sai dawo da ita ta haɗu a cikin littafi guda to yanzu kenan kai da kake saurare na da wanda yake wannan zamanin abin da abin da nake so ka suranta shi aliyu a wurin shi wasu takaddu ne na wasu hadisai waɗanda duk inda yake yana rawo da su a cikin kuban takobin shi zaka ji sai nan nade in ya tashi soka takobin sai soka sai su tafi tare ina fata an gane kaga duk inda yake yana tare da abin shi kenan to daga baya da aka zo ana riwayar ta sai wani bangare na ta ya fada bukhari wani bangare yana muslim wani bangare yana cikin ainihin musnadul imam ahmad to kaga idan har ana son a gabatar da ita yau don ta zama kyakkyawan misalin irin aikin da aka yi a da to sai an bi duk inda take kuma an tattaro ta an sake hada ta wuri guda yace to abin da ya a fasli na farko kenan wa ala raghmi min anna al-bukhari wa musliman qaddama kaseera min riwayatiha yace duk da yake bukhari da muslim sun tattaro da yawa daga cikin riwayoyinta wa huma sahihan kuma sun tafansu guda biyu ne bal huma asahu kutubus sunna yace kai su ne ma mafi ingancin littattafan sunna faqad za'ama al-ba'd anna fi riwayatiha wahman amma an samu wasu sun ce akwai kuskure a cikin riwayoyin wannan sahifa ta aliyu za mu fayyace wannan kuskuren da suka zata wato misali a zaruwa akwai tudun wada to wata ran kawai sai ka je ya bugo maka waya kana ina ne zai ce ina abuja abuja ina a tudun wada sai ne ce kai hanya ai wannan kuskure ya ba tudun wada a abuja ba tudun wada a abuja wasu yanzu amfani ita ce tudun wadan abuja yadda ake da tudun wada a zari akwai tudun wada a kano akwai tudun wada a kusan kowane gari to asalin abin da ya faru yadda za ku zo ku ji wannan magana ta kai shekara dubu ɗaya wani babban malamin hadisi ya ce a cikin sahifa na akwai kuskure saboda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai madina ita ma harami ce tun daga dutsen ayir har zuwa dutsen saur haka ce a dutsen ayir da saur ai a makka suke to ina kuma za a ce a ai ba wani dutse ayir da saur kun ji kawai ya shirin da ya faru kenan kuskuren da ya faru su abin da suke gani a madi a makka ne ake da ayiru da saur na'am duwatsun awur da saur suna nan a makka to akwai a madina ko babu to gaskiyar lamari akwai a madina to zuwan bayanin cewa fadin madina daga aure zuwa saur sai wani malami musu abu zurori sai yake cewa akwai kuskure a cikin wannan riwayar saboda a madina babu wani wuri aure da saur shi ne malamai suka ce a akwai amma a nan bayan dutsen uhud bayan dutsen uhud jama'a dutsen saur yana nan bayan dutsen uhud can kuma in ka tsallake ka tafi can bari yanzu mu kwatanta da ka wuce makabartar baki a can baya nan kuma akwai dutsen ayur bayan uhud akwai saur can kuma ne akwai saur ayur a madina ba a makka ba kenan kamar yadda ake da auru da sauro a makka akwai auru da sauro a madina shi ne malam ya ce tare da cewa waɗannan ruwayoyi fa sun zo cikin sahih bukhari da muslim amma kuma sai da wani yaro cewa ai akwai kuskure wa khata ya hudda ne su hata suka ce ai akwai wani mummunan wahami kuskure wanda zai suka game da ingancinta wa ta'anu fi babu ahadithihima dan haka wannan irin malamai sun suke suka dangane da wasu ruwayoyi na sahifa wa min huna تصدت الدراسة لهذا الأمر ومن هنا تصدت الدراسة لهذا الأمر ما لا يتي تودن هكا نتايا مسألة تتونون الأمر شن أتتين صحيفة علي أقول وانا أبدا بإنجان تبا أقول كسكري أتتي wanda zai ba da damar a soki wannan riwayar eh akwai wanda ya faɗa haka amma ba daidai ba ne malai yace don haka a wannan wurin matsayar ba da ansa fa asbabtu fi al-fasl ath-thani sihhataha dan haka a fasli na biyu na tabbatar da ingancin wannan riwaya jama'a kun ga yanzu malamin yana nuna maka cewa aikin da ya a cikin wannan littafin aiki ne irin nawa aiki ne irin na masu ilimi ko kun fahimta wannan shine bambancin wanda ya koyi ilimi da ake kira ilimin boko wato ko arabiya ka je kana karantawa a secondary kai dan boko ne ko arabiya ka je kane a digiri kai dan boko ne na ke nufi da bokon dama shine karatu a bisa tsarin aji aji level level semester ko session ko makamantan haka ko an fahimta don haka duk yan arabiya nan da suke zuwa karatun arabiya duk yan boko ne saboda shi in ka ce mishi ya zo ya wa'azin kasa in ka aje shi akan mimbarin izala ya wa'azin kasa bai san yadda zai ba in ka aje shi a mimbarin dariƙa ka ce zai wa'azin maulidi bai san yadda zai ba saboda shi sai an ba shi lokaci ya je ya tsaro to amma shi wa'azin izala na ƙasa shi malamin ko ya zo ne daga zamfara zai wuce kyabi sai ga ana wa'azi in ya tsaya yanzu in ya hau sai ka ji kamar an gayyace shi dama saboda zai ta kamowa ne ko ina mewa ma in ya zo in ya ji inda wani ya tsaya sai dan jona shikenan sai ya ci gaba ya ga kace ne ne sunan wa'azin shi ma bai sani ba hadisan da zai magana bai san ina aka rawaito su ba shi ma ya zo ya tsamu ku yayi gaba ku ba shi kudin mai ya wuce gaba to kaga wannan ba dan boko bane ko kun fahimta mai wa'azin maulidi in ya zo ba ruwan shi hadisan sun inganta zai iya yin ƙarya ma ya ce wallahi talla manzon Allah ya maulidi wanda kuma duk ya ce ba haka ba Allah ya tsine uwar shi kawai shi kenan a yi kabbara a tafi kuma ba ruwan shi zai je kwanta wa munshari bai san kimar bahasi ba bai san kimar research ba bai san research methodology ba kaifa tu'iddu bahsan bai sani ba kaifa tuqi muhabaratan an fahimta yanzu wannan malamin rafa'atu yana ce maka yayi wa wannan littafi na Aliyu girasa ilmiya ne al-fasl al-awwal mukhassas bimaza bi jam'i ar-riwayat al-fasl ath-thani في تصحيح وإثبات صحة نسبة هذه الأحاديث عن علي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرد على من زعم عدم صحتها da kuma rundun waɗanda to kaga kaga boko kenan ko kun fahimta yanzu kaga malaman sauro da masu wa'azin ƙasa ba su san irin wannan tsarin ba ko an fahimta jama'a to wannan kenan sai malam yake cewa amma al-fasl al-thalith fasli na uku faqad tanawala hadfan رئيسا من هذه الدراسة وهو الضلاء وهو ضلالة صيفة على كتابة الكثير من السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم yace fasli na uku kuma a yadda ya raba shi shine shi kuma ya ɗauko wata mas'ala ce wadda ita ce kacokan dalilin wannan dirasa dalilin wannan dirasa shine dalilin da yasa ni ma na kawo in ba haka ba babu alaƙa yanzu in ɗauko ta in ce zan tattauna muku dalilin shine me shine tabbatar da cewa wannan sahifa ta Aliyu an rubuta ta a zamanin manzon Allah dama abin da muke tattaunawa kenan shin an rubuta hadisai ne a zamanin manzon Allah ko sai da manzon Allah ya rasu ko sai zamanin tabi'ai ko sai zamanin kananan tabi'ai muka ce shirme ne ka ce sai bayan rasuwar manzon Allah aka rubuta sunna an rubuta sunna tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi bai hana ba an rubuta sunna a zamanin sahabbai sahabbai ba su hana ba a zamanin tabi'ai a zamanin tabi'u tabi'ina to kalmomi da aka rinka samowa na wasu kyama fa an kawo dalilin cewa tsoron dogaro ne da makamantan haka amma ba dan an hana ba hadisi da yake cewa kar ku rubuta mun ji cewa ingantacciyar magana hadisin mawqufi ne ba daga annabi bane daga sahabi Abu Sa'id ne a karkashin wannan magana in ka fahimce ta da kyau to fasli na uku shine yake da alaka wasiqa alaka mai ƙarfi da asalin karatun mu dinnan da muke yi shine ne shine kokarin tabbatar da cewa sunna an rubuta mafi yawancin ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fil fasl ar-rabi' dirasa fiqhiyya lima jaa fi sahifa to fasli na hudu kuma zamu dubi menene yazo a cikin wannan sahifa waɗanne darussa ne ke ciki kaga dai ka fara jin kaɗan daga ciki cewa madina harami ce tun daga air har zuwa sau a nan ne za mu kawo harifa za mu kawo map ta madina gaba daya wadda map din ta madina a cikinta za mu nuna ma ga inda madina take ga uhud to bayan uhud kaga dutsen sau za mu ce maka ga inda madina take kaga bayan ka za'a ga dutsen ayo to kaga anan bi yana daga cikin dirasa fiqhiyya to sa'an nan me ake nufi da cewa harami ce me ake nufi da cewa ba a tsinta icenta me ake nufi da kaza me ake nufi da kaza za a zuwa tattauna tsiniya da annabi ga wanda ya kawo dan bid'a raunar da shi ko kuma makamantan haka za a zo a tattauna man ghayyara aw saraka manar al-ard beacons in aka rarraba filaye zaka ga an zo an sassanya wasu duwatsu waɗanda ke nuna nan shine iyakar filin wane annabi ya tsine wanda ya sace wannan ko kuma wanda ya zo ya sauya shi me ake nufi da wannan to dirasa fiqhiyya kenan dangane da wannan ainihin sahifa din ina fata an gano to sa'annan sai malam yake cewa وهدفها الرئيسي بيان موقف الفقهاء من الحديث من الحديث الشريف وخاصة الصحيح منه abin da yasa ake so a tattauna a nan shine wato irin matsayin da malaman fiqh suke dauka dangane da hadisi yaya malaman hadisi suke sharhin malaman fiqh yaya suke sharhin hadisi musamman hadisi sahihi wa masalukuhu fi istinbat al-ahkam al-fiqhiyya minhu wanne irin salo wanne irin aiki malamai suke yi domin kokarin zazzaro hukunce-hukunce a cikin ainihin wato hadisi sawa'un min zahirihi aw ma'a ta'awulin lahu yatanasabu ma'a tamakkunihim ash-shadid bi kulli تمسكهم الشديد بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wato su dubi zahirin hadisi su fitar da hukunci ko kuma a sai sun yi wa hadisin ta'awili me zai ga su yi wa hadisin ta'awili saboda ga wani hadisi wanda in ba su ta'awilin ba to abin ba zai tafi tare ba an fahimta tare da cewa fa suna da tsananin riko da sunna amma kuma dole yanzu in ba su tawilin wannan hadisin ba to ma'anar da ake so ta fito ba za ta fito ba za ta karo da wani abin kuma to za a tattauna wannan sai malam ya ce wa hadha darsun wannan darasi ne sahihun yanbaghi a ko an ya'iyahu al-kathirul yau kathirun al-yau da yawa daga cikin mutane ya kamata a yau su ainihin wato samu su iya wannan ainihin su kiya wannan darasi hatta la yattahimuna al-fuqaha al-ajilla bi ittihamatihim min habara'a yadda yake ba za zo suna zargin malaman fiqh da wasu zarge-zarge waɗanda malamai sun sun barranta da su ba misali da hadisi wani ya shigo masallaci annabi ya ce waye zai sadaka su tashi su nafila tare da wannan sai ka ji imam malik ya ce to kuma bid'a ce makaruhiya a jam'i biyu a masallaci sai ka ce kaga imam malik ba ruwan shi da hadisi yana kyama hadisi sai a ce a'a ka tsaya tukuna ka natsu ka fahimci me ke cikin wannan hadisin shin imam malik fatawar shi ta saba hadisin ko kuwa kai ne baka fahimci hadisin ba balle ka fahimci fatawar imam malik wato kenan hadisin wannan darasin shine ka tsaya ka fahimci yaya malaman fiqh suke mu'amalantar hadisai domin kar ka zo kana tuhuma malaman fiqh cewa ba sa son aiki da hadisi ne wannan babu mai girma ne asalin shi babu ne na manhajiya amma yana shiga aqida shi yasa ko da yake cikin sharhin a yake cikin aqidatu tahawiyya malaman musulunci addu'a ake musu ba zargin su ba ko da kuskure suka yi to balle a tuhumce su kace Abu Hanifa yana kyama hadisai ka saba manhajin ahlus sunna ba a cewa yana kyama ba a ce baya kauna hadisai a me ka gani a ya ba da fatawa kaza a halin ga hadisi sai ka ce kuskure Allah ya gafarta mishi shikenan amma baka da dalilin da dan Abu Hanifa ya ba da fatawa ta saba hadisi ko da ya tabbata abin da ya din ya saba ma hadisi baka da dalilin zaka ce yana kyama hadisai ko bai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan sai malam yake cewa hina yaz'umuna annahum yatrukuna sunnatan sahiha ila ghayriha min ara'ihim wa hadha batilun jiddan batil yayin da ga wasu suna zargin malaman fiqh cewa suna barin ingantattun hadisai suna tafiya zuwa ga ra'ayoyinsu ina fata an gane na haka sai malam yace fa yastajli lana fi hadha al-fasl annahum ma akhadhu bi hukmin fiqhi إلا ومعهم دليل الذي صح عندهم من المعصور قبل الرأي إن هركذا سنسك وانا حديث sun dauki wani ra'ayi to koma ka bincika ba ga akwai wani hadisin da shine suka yi hujja da shi ba a cewa kuskuren baya faruwa yana faruwa amma ba wadda galibin mutane suke tunani ba yanzu iya yi wa mai risala naƙabi yana buƙata abu biyu abu na farko shine ka yi kokari ka gane duk maganar da mai risala ya ina dalilan shi abu na biyu sannan kai kuma ka gano menene dalili madogara akan ita wannan matsalar to in har ba za ka iya haka ba haka da hujja da za ka ce wani abin da mai risala ya faɗi ba daidai ba ne to kun ga wannan tsakanin yan uwanmu da ke cewa suna da awar salafiya da masu ta kalidanci dukkansu suna kwafsawa so da dama domin ƴan uwanmu da ke da'awar salafiya galibi zai ɗauki risala ne yana sukan mai risala don mai ce kaza in ka ce mishi to ka san dalilin mai risala sai ce a koma da wani dalili ne ba ga hadisin annabi hadisi ya ce kaza sai ya ce a da ka yi kokarin gano mai ce ce tashi madogara shi zai baka karfin ka iya rusa maganar shi ko kuma ka karɓi maganar shi ko kuma ka gane da taka da tashi ba karo suke ba sai dai kowace tana da wujihatta kaga mataki na farko kenan mataki na biyu su kuma waɗanda suke ta kalidanci duk abin da mai risala ya faɗi gaba ɗaya sai su ɗauka sai su ce ai akwai dalili in ka ce musu mai dalilin sai ce shi ma bai sani ba amma dai akwai dalili wancan ya yi riko da maganar saboda ya amintu cewa mai maganar ba zai kawo ta ba sai yana da hadisi wancan kuma yana suka saboda yana da nashi hadisin shi kuma bai san wannan ba kenan yanzu a babin adalci kafin ka ce mai kawa'idi ko risala ko askari ko kaza ya kuskure akan kabiya kaza ka duba ka cika wannan sharadin ka san nashi dalilan sannan naka dalilan da kake magana sun inganta ka auna su da nashi kaga cewa ba su karo ba ko kuma yaya abin yake ai sun yi karo ne sannan yanzu kun ga wannan hadisin da wannan ya shigo annabi ya ce misali hadisi ne sahihi amma abin da yake magana daban da abin da kai kuma da yiwa za ka fahimta shine surar ta sha bamban da wadda Imam Malik yake magana Imam Malik yana maganar liman ya idar da sallah azhar sai ga wasu mutane sun shigo cikin wannan masallaci za su sake yin irin wannan sallah a zahar din tsakanin mamu da ainihin liman wannan ce imam malik yake cewa makaruhi ce amma shi hadisin fa yana cewa ne idan ba haka ce surar ba to za a iya yi shine wannan da ya miƙe zai raka wancan su yi wancan ne zai sallah farilla shi wannan ne zai yi nafila to sura ta saba to idan sura ta saba shi kenan wannan masallacin masallaci ne na salawatul khams mai naɗaɗɗen liman mu ko yanzu mun zo ɗaurin aure ne daga Gombe sai muka zo an gama ɗaurin aure masu masallacin sun idar da sallar su ta azhar raka'a hudu tsakanin liman da mamu mu kuma yanzu babu laifi mu zo mu yi sallah azhar raka'a biyu jam'i tsakanin mamu da liman domin surar da za mu yi ba irin ta ce waccan ba to kun ga gano irin waɗannan suwar da ilal a cikin usulul fiqi shine zai saka ka sahun da zaka fara iya muƙabalanta waɗannan limaman fiqi hudu